Jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da zamu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya.
Tsere wuta da haulo bika, sa'iru kaza ta himu duka, jahannama har na za duka, da fasuru jahawiya duka, in san yari da ka dayyani, idan ka bai wa manzanka, ya tsere duk da bayanka, ka sami fiti na fari duka, a rabuta baliyar daka, a doni shehu tijani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داء الفلاح إلى النجاه دعاني بمقال حال في معين معاني يا من تهير في مهامه أمره يبقي الهدى والأمن أول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فعامد إلى المولى العظيم الشاني شيخ المشائخ بهر كل حقيقة ورقيقة عايدنها الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومنادها قلب الأوالم قوسها التجاني الأروة الوثقى التي منا لها نال السعادة وارتقى في الآن هو سيد الأقداب وهو ممدها لا فيض إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببيان هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وبنية اللهفان من بهره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضأ منبر لجلوسه من نور رب واهب مناني الهب فيه لجنة لك ضامن والبغض فيه ضمانة النيران ‘yan uwa musulmi masu sauraronmu maza da mata ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya bayani akan tambayar da saidi al-harazim al-magharibi al-fasi al-hasani qaddasallahu ruhahu fil jinani yake yi wa maulana sheikh ahmad at-tijani khatimus sab'il masani sakana allah min bar ulumihi bi amla'il awani a inda yake cewa idan mai tambaya yayi tambaya fa yanzu maulana yace da mu qad zakartum fadlal qur'ani ala sa'iril a'mali hakika kun yi bayani mai kyau mai gamsarwa kun faɗakar a bisa falalan alkur'ani akan dukkan ayyukan bayi tun daga zikirori salatoci da sauran ibadu kun nuna cewa alkur'ani ya fi komai to sai kuma daga baya ƙultun fi haƙƙil asi sai kuka dawo kuka ce wai amma a haƙƙin mai saban Allah inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam abdalu lahu min alqur'ani wai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi falala ga mai sabo daga ya karanta alqur'ani to wa hadha munaqidul lima alaihi alijma'u wannan ya zama tufka da warwara domin abinda ijma'in malamai ya haɗu akai maulana shekha Ahmad Tijani sahibul qurbi wat tadani saƙan Allah min faidi madadihi bi azamil awani sai ya ce in ko suka yi mana wannan tambaya to kunna mu kuma sai mu ce da su innal qur'ana su sani cewa alqur'ani huwa mahallul qurbi shine bagiran kusaci wata dani kuma da matsowa kusa kusa wa mahallul uluwi nan ne bagiran dukkan daukaka wata ali da kuma samun matsayi la ya ƙabalu la ƙalilan wala kasiran min su'il adabi tunda alƙur'ani ya zama mahallin kusanci mahallin matsowa kusa-kusa da ubangiji mahallin samun ɗaukakar ubangiji mahallin samun wato maɗaukacin matsayi a wurin ubangiji to zai zama na la ya ƙabalu baya karɓan ƙalilan wala kasiran kaɗan ko mai yawa min su'il adabi na daga mummunan ladabi tunda dai alƙur'ani ya zama wuri ne na samun kusanci da Allah, samun matsayi, samun ɗaukaka, to bai kamata a yi rashin kunya a wurin ba, bai kamata a yi su'ul adabi a wurin ba, bai kamata a sha sigari ba, bai kamata a sha wiwi ba, bai kamata a sha sholi ba, bai kamata a sha giya ba, bai kamata a yi zina ba, bai kamata a yi caca ba, bai kamata a yi sata ba, bai kamata a zagi wani ba a fadan Allah. saboda la ya kabalu la kalilan wala kasiran min su'il adabi halarar ubangiji ba ta karban mummunan ladabi kankani ballantana mai yawa fa innahu hadratun barazat fi hal ahadiyatu domin halarar qur'ani daga ita ne halaran kadaicin Allah ta bayyana bi jami'i kamalata da dukkan cikarta wata jallat fihi samadiyya sannan halarar biyan bukatun bayi daga cikin alqur'anin ta bayyana bi uluwi dalaliha da madaukakin matsayinta saboda haka fala ya dukuluha illa dahirul kamilu babu wanda ya ce shiga wannan wurin sai mai tsarki wanda yake cikakke wa man dakhalaha wanda ko yayi karambani ya shiga wa asaa fiha shay'an min al-adabi sannan ya muna na wani abu ko da kankani ne na daga ladabi to lu'ina za a tsine mar waduri da kuma za a kore shi to kaga anan duk mutumin da yake sauraron mu kuma ya lura ai girmam alqur'ani ne janyo dukkan ma jawaban da ake ta yi yanzu wanda yake girmama alkurani irin wannan yake wannan jawabin kuma a dawo a ce wai ya ce wani abu ya fi alkurani wai fa yana gaya maka ne wai ka sani alkur'anin nan fa nan ne mahallin kusanci nan ne mahallin matsowa kusa da Allah nan ne bagiran samun ɗaukaka nan ne bagiran samun matsayi da darajoji ba ya yadda ba duk wanda zai zo neman wata daraja ko kusanci a wurin Allah ya aikata mummunan ladabi kankani ballantana mai yawa mutum ne makaryaci mutum ne magulmaci mutum ne mazinaci mutum ne mashayi mutum ne mabucin tsegumi mutum ne munafiki watakila ma yana shaye-shaye yana zuke-zuke yana taɓa-taɓa yana shige-shige kuma ya zo ya ɗauko alkur'ani shi ne fajjik maganar da ake saboda haka alkur'ani bai yadda da wannan ba duk wanda ya shigo halaran alkur'ani to dole ne ya zama ya natsu in ba haka ba za a tsine mar za a kore shi amma wala kazalika salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama wala ba haka salati yake ba alqur'ani ne yake da wannan amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama bai da wannan ko mutum ya rike kwalbar giya yi wa annabi salati sai an karba amma ba giya ba sigari wannan karke da hannun hagu karke qur'ani da hannun dama kai shi ul adab amma salatin annabi shi ba haka yake ba mai salati ya iya yin salatinsa a gidan giya mai salati ya iya yin salatinsa a gidan mata mai salati ya iya yin salatinsa yayin da ya haura katanga ya kwaso kaya ya ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan zai iya wanke shi ya tsarkake shi ya hana shi wannan abu amma alqur'ani ka kuskura ka haura katangan mutane kai sata ka karanta aya to aya ta dinga tsine maka sai ka dawo da wannan kaya haka nan in ka je gidan banza ka karanta alqur'ani wannan aya ta dinga tsine maka kenan amma wala kazalika salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba fa innahu sallallahu alaihi wasallama domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma hadratul qurbi ne halaran kusanci ne wanda ke neman kusanci da Allah in yazo kusa da annabi zai samu wata dani da matsowa kusa kusa da fadan Allah kama fil Qur'ani kamar yadda ka ji cewa alqur'ani mahalli ne na kusanci mahalli ne na matsowa kusa mahalli ne na samun daukaka to annabi shi ma haka yake domin shi ma annabi yana daukan ma'anan Qur'ani alqur'ani ya iya daukan ma'anoni guda biyu akwai kitabullahi sanit akwai kitabullahi nadiq littafin Allah daidai wanda baya magana akwai littafin Allah mai magana shine annabi littafin Allah daidai shine mai falle falle shi sai dai kai ka karanta shi amma shi annabi shi ke karanta kanshi saboda haka duk wanda ka raba cikin su zaka samu kusa da Allah amma na farkon akwai hadari na biyu ba hadari alqur'ani in ka rabe shi ka shagiya ine ma zai dan ya hana in kai zina ka karanta shi tsine ma zai dan ya hana in kai tata ka kusance shi ka karanta tsine ma zai dan ya hana haka nan sata haka nan ƙarya haka nan gulma haka nan munafunci haka nan tsegumi haka nan zagin bayin Allah amma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka kusanto annabi kana da laifi ko kana da zunubi ko kana da kazanta ko dauda annabin zai wanke ka ya warkar da kai daga waɗannan cututtuka naka wa huwa aidan hadratu tanazzul bir rahmatil kamilati lidahiril kamil walil asil jani maulana shaka mara tiyani zil qurbi wat tadani sakanallahi min faidi madadi bi azmil awani yace domin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kaga alqur'ani shi ma haka yake shi annabi halarar kusanci ne halarar samun daukaka ne halarar samun tsarki ne kuma halara ce da take zubo da rahmar Allah kamar ruwan sama cikakkiyar rahama kuma ita halar alqur'ani ba ta zuba akan mai sabo sai dai akan mai tsarki cikakke amma annabi sallallahu alaihi wasallama in ka zo mai ta hanyar salati idan ya tashi zubo da rama ba ruwansa da kai kazami ne zai kwararo ma ne kurum saboda kai na kwararo rahamarsa cikakkiya lidahiril kamili ga mutumin da yake da tsarki cikakke walil asil jani da kuma mai saban Allah ma'abocin laifi wal ishtimalihi sallallahu alaihi wasallam alal amrayn to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro waɗannan al'amura guda biyu ma'ana alƙurbu wata dani duk wanda ya kusanci annabi zai samu kusanci zai samu matsowa kusa-kusa da ubangiji watan zulubi rahmatan lil alamina sannan rahama ga talikai tana sauka ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina kana kullu man ta'allaka bihi sallallahu alaihi wasallama ruhima wa udiya min alkhairi ma la gayata lahu iz huwa nisbatu rahmatil ilahiyya aishu qala wa rahmati wasi'at kulli shay duk wanda ya rataye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai ji kansa za a bashi alkhairi mai yawa alkhairin da bai da iyaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da dangane da rahmar ubangiji yana da alaka da ita ko kuma ma annabin shine ita domin Allah ya faɗi wa rahmati wasi'at kulli shay saboda haka halaran salati ayan halarar salati wa rahmati wasi'at kulli shay aya halar alqur'ani wa yuhazzirukum Allahu nafsahu wallahi abun fa ba wai wani abu ne da yake gadu kawai da ya rikici ne kawai Allah da ya warkar da zakatan mu amma alqur'ani idan zaka fara karanta abinda zaka ji ubangiji ya ce ina tsoratar da kai zafi na shi kuma salati in zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zaka ji halar salatin tana cewa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta ishi kowane abu saboda haka kowa ya zo kusa kenan wa ammal hadratul ula amma kaga halara ta farko wato halar karatun alkur'ani kenan faqad ashara ilaiha bi qawlihi hakika Allah tabaraka ta'ala yayi nuni zuwa gare ta da fadin sa bismillahir rahmanir rahim lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato Allah tabaraka ta'ala ce har abada nama da kuke bayarwa na hadaya aikin haji ko aikin umra wanda kuke bayar da sadakarsa baya kaiwa wurinsa hadaya da ake bayarwa na aikin hajji da hadaya da ake bayarwa na aikin umra to naman bai zuwa wurin Allah wala dima'uha haka nan raquma da kuke sokewa kuke zubar da jinin shi ma wannan jinin baya kaiwa wurin Allah walakin sai dai bari in gaya muku yanaluhu taqwa minkum wato tsoron Allah da kuke ji a wurin yanka wannan dabba ta hadaya da wurin soke wannan raƙumi wanda yake na hadaya wannan tsoron Allah shi kaɗai ne ke zuwa wurina in ji Allah amma naman bai zuwa wurina jinin ma baya zuwa wurina amma tsoron Allah da yake zuce ku a lokacin da za ku bada wannan hadaya shi kaɗai ne yake zuwa wurina Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana cewa ba mu isa mu shiga halarar yardar Allah ba ba za mu iya zuwa mu kai makamin da Allah zai yarda da mu ba dan mun yanka dabba ta hadaya ko kuma dan mun soke raƙumi na hadaya mun zubar da jininsa abinda zai sa mu kai ga zuwa samun yardar Allah tabaraka ta'ala shine tsoron Allah da ikilasi da nufin zatin Allah cikin yankanmu da kuma zubar da jinin hadayoyinmu to idan aka lura da wannan za a gane ma'anan abin da Shehu Tijani ke nufi kaga duk abin da zaka yanka na hadaya wanda za a bayar saboda Allah Allah bai damu da naman ba bai damu da jinin ba a'a danwa aka yanka me manufarka kuma a zuciyanka to saboda haka Allah bai damu da karatunka ba tsoron Allahnka da ikhlasin ka yake so in dai alkur'ani bai hana ka saban Allah ba to baya bukata in ko ka ce sai ka karanta din zai tsine maka sannan maulana shi game da tijani Allah ya kara mar yadda yace ga wata ayar kuma bismillahir rahmanir rahim wa yuhazzirukumullahu nafsahu ku sani Allah ta'ala yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku zatin sa cewa tijani ce fa anta tarattarwi a wata dari ali sama'i sadwatil jalali fi ma sami'ta min alkitabi kai kanka ko ba a ce ma komai ba in ka karanta wannan ayar wa yuhazzirukumullahu nafsahu zaka ga wani irin tsoratarwa da kuma kwankwasar zuciya a yayin da kake sauraron tumban girman zatin Allah yayi tumbe yana gaya mai karatu wayu hazzirukum Allahu nafsahu a cikin abin da kake sauraro na maganganun ubangiji wa amma rahmatu amma ita rahma fa gargala fiya haqiqa Allah ta'ala da ya tashi ambatanta sai ya ce wa rahmati wa ta'al kulli shay rahmata ta yalwaci kowane abu wa ma zakara fiha takhawifan Allah bai ambaci tsoratarwa a cikin rahama ba wala tahziran bai tsawatar da kowa a cikin rahama ba walizalika saboda haka kan salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama yanalu fadala hal mudiu wal asi dun alqur'ani yace in ka lura da wannan bayanin namu da kyau zaka gane falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mai bin Allah da mai saban Allah dukkan su za su iya samun wannan falala dun alqur'ani amma sabanin alqur'ani fa innahu la yafuzu bi fadlihi illa almuwaffi bi huquqi martabatil qurbi babu wanda ya isa ya rabauta da samun falalan karatun alqur'ani sai mai cikawa da haƙoƙin martabar kusancin Allah fa idza arabta haza maulana shaka mada tijani zil qurbi wat tadani sakanallahu min bari ulumihi bi azamil awani yace kai dan uwa musulmi in ka gane wannan bayani arabta makkata zaka gano a karatun alqur'ani kaman zaman makare kuma karatun salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kaman zaman Madina ne kana iya cewa alqur'ani maka ne salatin annabi Madina ne to shehu tijani ce to ka lura Allah yayi magana akan sha'anin zaman Makka me yace cewa yi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim duk mutumin da yayi nufin ya karkata ko yaya ya karkata ta hanyar zalunci a cikin garin Makka ba wai ya aikata abu fa yayi niyya yayi niyya kawai zai shagiya yayi niyya zai zina yayi niyya zai luwadi ko yayi niyya zai sata ko yayi niyya zai caca ko yayi niyya zai wani mummunan abu Allah ya ce wannan niyyar kawai ko bai yi ba nuziqu min azabin alim za mu sashi cikin azaba mai radadi sannan kuma maulana shekha Ahmad Tijani zulqurbi wa tadani sakanallahi min bari ulumi bi amlail awani yace kar ku manta ya zo a hadisi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa idan mutum ya kuskure ya aikata mummunan aiki a garin maka ko da kwaya ɗaya ne to za a rubuta masa laifi ɗari zunubi ɗari ko kuma dubu ɗari a wata riwaya domin makka mahalli ne ke bantacce wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala dan a nan ne ɗakin sa yake garin makka baya karɓan ƙanƙanin ladabi balle mai yawa duk mutumin da ya karambani ya yi ƙarfin hali ya aikata saɓan Allah a cikin garin makka ko ya aikata wani mummunan ladabi shuddida alaihi al'azabu wan nikalu za a tsananta masa azaba da kuma horo za a yi masa horo mai tsanani fala ya ta'attal istiqraru fiha illa liman ta'allaqa qalbuhu billah kaji wace wajani yace kai ba kowa bane fa zai iya zaman garin makka yace sai mutumin da zuciyarsa ta rataye da Allah fala ya khaduru fi ghayruhu wanda wani Allah bai darsawa a zuciyarsa wa kadhalika alqur'anu la taliqu tilawatuhu illa liman idma anna qalbuhu billahi fala taqdiru fihi ghayruhu maulana shi gamar tijani Allah ya kara mar yadda yace to yadda kuka ji zaman garin makka haka zaman karatun alqur'ani yake yace ba kowa bane zai karanta alqur'ani karatun ya dace da shi ya samu lada sai wanda zuciyarsa ta natsu da Allah ya zama bai karsa wani abu na sabo balle zai aikata shi saboda haka ‘yan uwa musulmi idan ana bin mu daki-daki ana ji za ku gano dukkan abin da shehu tijjani Allah ya ƙara mar yadda yake nufi da zaman maka da zaman karanta alkur'ani sai an shirya da yawa mutane sukan yi ne don su birge a ce ya je maka sau goma a ce ya je maka sau ashirin a ce ya je maka sau kaza amma da zai tsaya ya kalla me yayi a makan da ya ji tsoron Allah ko kuma ya ce ai ya yi sauka ɗari ko ya yi sauka dubu ko ka ya iya tilawa ko ya iya kaza inda mutane za su tsaya su kalli abin da yake ciki da da sun ji tsoron Allah shine shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce to ku yi hankali alqur'ani ba kayan wasa bane kamar yadda zaman maka ba zaman karamin mutum bane sai mutumin da ya shirya amma madinatul munawwara ala sakina abdul salatu waskar taslimi ita ko ba haka take ba hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace akanta tamfi kubsa sahibiha kama tamfin naru khubsal hadidi madina kuwa tana kawar da ƙazantar ma'abocinta kamar yadda wuta take kawar da ƙazantar ƙarfe yayin da ake ƙona shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin nuni anan da cewa ita Madina tana kawar da ƙazantar ma'abocinta wato zunubansa yana nuni zuwa cewa Madina akwai yawan yafiyar zunubai a ciki duk mutumin da yake zuwa Madina ko yake zaman Madina to zai dinga haɗuwa da yawan yafiya yawan gafara yawan yafiya yawan gafara ba komai zai a ce sai an kama shi ba kamar yadda maka take duk abin da kai a maka sai an kama ka amma madina duk abin da kai kuma za a yafe maka to shine shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce to ita fa maka ba haka take ba duk abin da kai sai an kama ka kamar yadda madina duk abin da kai za a yafe to maka kuma duk abin da kai sai an kama ka domin ita madina halara ce ta saukar rahmar ubangiji tsantsa ita ko maka akwai azaba tana sauka ba rahmar bace kawai domin kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne rahama ga talikai kamar yadda ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce tsantsa la tattasu bil mudi bata shafi mai biyayya Allah kawai ba wa rahmati wasi'at kulli shay ana rahmatul muhdatu saboda haka shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce wa ijmalul amri fi zalika idan ka dunkula dukkan lamarin a cikin wannan jawabi zaka gane anna hadratul qur'ani wa makkata العباد بها طالبون للحق يريدون الترقي إلى الاتصال به في علو مكانه فاشترط في حقهم في هذه المرتبة كمال الطهارة من إلمام غيره بقلوبهم وإلا تريدوا maulana shi kamar tijani Allah ya kara mar yadda yace idan ka tattara wannan bayanan duka zai sanar da ka cewa halar alqur'ani da makka duk bawan da ka gani a ciki abin da yake nema shine Allah suna neman taraki ne domin saduwa da Allah ɗin a cikin samun maɗaukakin matsayi, to saboda haka sai aka sharɗanta a cikin haƙƙinsu a cikin wannan martaba ta karatun Alƙur'ani da kuma martaba ta shiga haramin Makka kamalu ɗaharati su samu cika tsarki min ilmani gairihi bi qulubin kar su yadda wani Allah ya sauka a zuciyarsu wa illa in ko bace ya kaba ɗuridu za a kore su wannan fa shine ainihin maganar ya ce amma wa fi hadratul madinati kaga halar shiga madina wa salati alaihi sallallahu alaihi wasallam da kuma halar shiga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama alhaqu Allah tabaraka wataala huwa allazi tanazzala li ibadihi shine wanda ya sauko wa bayinsa shine wanda yake saukar da rahama ga bayinsa wada labahum kuma shi Allah shi ke neman su duna an ya dulubuhu ba su suke neman shi ba makka duk wanda kaga ya tabbata makka shi ke neman Allah duk wanda kaga yana karatun alqurani shi ke neman Allah amma duk wanda ka gaina wa annabi salati ko kaga mutum ya tafi madina to Allah ne yake neman shi ba wanda zai je madina sai wanda Allah ya neme shi ba wanda zai wa annabi salati sai wanda Allah ya neme shi amma da makka da karatun alqurani su suke neman Allah yasa tunda ko haka ne sun zama manya to akwai sharadi kar su shagiya kar su yi zina kar su yi ƙarya kar su yi gulma kar su yi tata kar su yi kaza kar su yi kaza wannan ko ba wani magana kar kai kaza ba wannan magana saboda haka duk wanda kaga ya shiga garin Madina ko ya riƙe salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake neman shi duna an yadlubu ba tare da su ne suke neman Allah ba alamahum alaihi abu sa abin da suke kai na saban Allah Allah ya sani amma ya kira su wa tanazzala lahum bir rahmati sannan yayi musu nuzuli yayi musu tajalli ta hanyar saukar rahama liyunilahum min fadlihi domin ya ba su daga falalarsa ala ayi halatin kanu abu sa kowane irin hali suka kasance wani za saboda haka ne ورد في مكة حديثي suka zo akan sha'anin Makka wal Madinata da Madina annahuma cewa da Makka da Madina muharramatani ala dajjali an haramta su daga barin shiga dujal dujal bai isa shiga Makka ba bai isa shiga Madina ba li'annahuma domin da Makka da Madina da alqur'ani da salati alhadaratan alkhassatan bilhaqqi alarori ne ke bantattu na Allah makka alqur'ani alarori ne ke bantattu na Allah da madina da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama alarori ne guda biyu ke bantattu na Allah wallainu yadda'i annahu ainul martabatil ilahiyyati kaziban wa zuran faduri da anhuma shi kuma shedan yana da'awa cewa shine haƙiƙanin martabar ubangiji dan ƙarya da ƙage saboda haka sai aka kore shi daga makka da madina to daga nan sai maulana shi kamar da tijani Allah ya ƙara mar yadda ya ci gaba da bayani ya ce madina fa da ake ganinta za ta yi girgiza za ta yi girgiza da mutanen cikinta su uku a lokacin da dujal zai bayyana idan dujal ya bayyana madina za ta girgiza su uku me yasa za ta girgiza ya ce li ya kharuja minha kullu munafiqin wa murtabin abin da yasa za ta yi girgiza saboda kowane irin munafiki da mai kokwanto makaryaci ya fita daga cikinta walam yarid zalika tazalzulu bi makkata amma babu hadisin da yazo cewa makka ma za ta girgiza babu li'anna al-madinata mahallul jam'i wal ishtiraki lil mu'mini wal kafiri wal barri wal fajiri wa ihtimal rahmati ala jami'in dalili madina mahalli ne na haduwar jama'a jinsi jinsi da tarayyar mumini da munafiki amma dina zaka iya ganin mumini zaka ga munafiki zaka ga kafiri zaka ga musulmi zaka ga mai bin Allah zaka ga fajiri saboda me saboda rahama tana neman su dukan su za ta zuba akan su kawai fa zulzilat bihim saboda haka sai madinan sai ta girgiza da su li kharuja ila dajjali man arada Allah shaqawatahu saboda wanda Allah ya nufe shi da tsiya cewa sai ya fita daga Madina ya tafi wurin Dujal wa in kana min istimalar rahmati alaihim koda ya kasance wato tattaruwan zubar rahama yana sauka a kansu yace wa amma makkatu amma kaga maka a wannan lokaci falam yakun fiha fi zalika alwaqti ba za ka taba samun wani abu ba a cikin garin makka a wannan lokaci illa ahlul qurbi wat tadani sai ma abota kusancin Allah da kuma samun matsowa kusa da fadan Allah fama tajat ila tazazzuli makka ba ta bukatuwa zuwa sai an girgije ta an fitar da wasu mutane qala subhanahu ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa fi haqqim a cikin haƙƙin su ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun mazauna makka kenan masu karatun alqur'ani ai waliyai ne ahlul lahi ahlul qur'ani hum ahlul lahi makaranta alqur'ani su ne mutanen Allah ya Allah zai zabe ka ya yadda da kai sannan kuma ka dinga yin banna yanzu ƴan uwa musulmi ko da ma tsayawa kai kai tunani ni yanzu sunana Ibrahim Mansur wasu suna cewa Shehu Mansur ina iya in zagi gwamna in zagi shugaban kasa in zagi kowa na ga dama kuma in kwanta gida lafiya dan bana cikin tsari amma wanda yake cikin gwamnati ya kuskure ya zagi gwamna ko ya kuskure ya zagi shugaban kasa ko yi wani abu yanzu yanzu nan zaka ga an cako shi an kamo shi ni ko wata gina ne zagi ma gwamna ya kirgishe dariya to ya san talauci ke damuna ba wani abu tunda bana cikin tsari ai haka nan mai karatun alkur'ani yana cikin tsarin gwamnatin Allah bai kamata ya saba wa Allah ba haka nan wanda shi ko ya kama salati shi bai shiga wannan zirin ba shi yana gefe ne talaka ne kawai Allah ne yake san shi ya ba shi arziki saboda haka in aka lura da wannan da kyau za a gano bayanan duka yadda suke Allah tabaraka ta'ala yana faɗa a cikin haƙƙin alkur'ani yana cewa allazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata waɗannan da suke karanta littafin Allah kuma suke tsayi da sallah yani iqamatu salati abinda ake nufi anan idan ta kasance wato ta cika ta dukkan fuskokin ta ruku'u ya cika sujada ya cika an samu ikhlasi an samu tsoron Allah a ciki in ko aka samu waɗannan abubuwa a ciki to zaka ga me yi baya sabawa Allah domin Allah tabaraka taala ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar ku sani cewa ita sallah tana hana aikata ayyukan alfasha da kuma abin ki to kaga daga karatun alkur'ani sai tsaye da sallah duk mutumin da yake karatu in dai karatun qur'anin sai ya karbu to zaka ga yana tsaye da sallah yana kiyayewa idan ko yana tsaye da sallah yadda ya kamata to zaka ga ya bar alfasha da kuma abin ki da saban Allah wannan shine abin da aka dangantawa karatun alkur'ani amma salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haƙƙin salati kawai amara Allah wa hafizaihi Allah yaktuba alaihi zamban salasata ayyam kaji ko shi ka'idar karatun alkurani duk me yi ya za a gane karatunsa ya karbu a gaina sallah akan lokaci cikin jam'i ana cika ruku ana cika sujada ga ikilasi ga takawa ga dumanina to ya za a gane wannan sallah ta karbu a ga ya bar saban Allah ya bar aikata miyagun ayyuka shi ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallama babu waɗannan jawaban a ciki abinda annabi ya ce kawai sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya min salati Allah tabaraka ta'ala zai umurci mala'iku guda biyu da suke tare da shi wato raqibu da atidu Allah zai ce wa raqibu kai ta rubuta masa aikin lada idan ya aikata kai kuwa atidu ka tsaye da alƙalami ko yayi sabo kar ka rubuta sai bayan kwana uku duk mutumin da ya wa annabi salati in kai salati to sai Allah tabaraka ta'ala ya ce a dauke alƙalami an ba da hutu kwana uku duk abin da kai mara kyau kar a rubuta shi amara Allah hafizaihi Allah yaktuba alayhi zamban salasata ayyam kar mala'ika ya rubuta maka zunubi har tsawon kwana uku to ƴan uwa musulmi idan an lura da wannan kaga in kana karatu abinda hankalin masana zai fara basu wannan karatun ya saka ka ringa kula da sallah ka ringa tsaye da sallah idan kuma kana tsaye da sallan wannan tsaye da sallar ta hana ka saban Allah in fa kana karanta alqur'ani baka sallah ko kuma kana yin sallan baka bar saban Allah ba to sun tabbatar karatun qur'anin ka bai karbu ba alamar karatun alkur'ani ya karbu shine tsaye da sallah alamar sallah tana karbuwa barin saban Allah da zagin jama'a to amma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tashi yin magana bai ce in kana salati zaka bar sabo ko in kana sal'a sai ya ce kawai idan kana yin salati Allah zai umarci mala'ikun da ke tare da kai mai rubuta lada ya ci gaba mai rubuta zunubi ya dakata sai bayan kwana uku bai ce za a hana ka zunubi ba da sababin salati sai dai ya ce ba za a kama ka ba in ma kai a gane bambanci alqur'ani zai hana shi kuma salati ba zai hana kai zunubin bane a'a zai hana a kama ka da laifin kai ko da kai din saboda haka wato hotar rahmar ubangiji tabaraka ta'ala tana bayyana ne a cikin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili kurukuru alqur'ani ko koda an shardanta mai karanta shi ya tsaye da sallah to hoton tsarki take nuna daga suhul adab inda zaka dauko alqur'ani ka bude da kyau to zaka ga hoton tsarki a ciki la yamassuhu illa almudahharun amma idan ka dauko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kana bude zaka ga hoton rahama kawai ba maganar tsarki a ciki saboda haka shi yasa Allah tabaraka taala ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar karshen bayani shi ne ce fata ammalil farqa fil jawabi in kunta za fahmin dan uwa musulmi ka lura ka gane bambancin karatun alkurani da salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan jawabin da na yi maka idan ka zama daga cikin ma'abota fahimta amma wassalam maulana shi kamar tijani Allah ya kara mar yadda yace na bar ku ku zama cikin aminci ɗan uwa musulmi wannan shine takaitaccen bayani akan wannan akan wannan maudu'i na fifikon da ke tsakanin ladan karatun alkur'ani mai girma da kuma ladan karatun salati ga annabi mai girma al'allamatu saidi Muhammadu Sagir yake faɗa a cikin littafinsa sariyatul haqqi wal intisar wal zabbi an awliya illahi al-akhyar yake cewa wa qawlu hadha an-na'iq da'ani wa afradu fi hadratit tijani لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وقول هذا النائق الدعاني وعبرتوا في هجرة التجان حتى ادعوا فضلا على القرآن كلام عيسيف جهول جاني بل ما ادعوا فضلا ولكن فسلوا أنواع قارئه فيما صلوا فمنهم القائم بالأوامر منتهيا عن سائر الزواجر فذا التلاوة له مفدلا إذ قام بالحق الذي عليه لا ومنهم منهمك عتل يلأنه القرآن حين يتلو فذا صلاته على خير البشر أن جعله لما ترون في الخبر من أنه سبحانه يصلي عشرا بمرة على المصلي فالفل باعتبارها لمن ذكر لا باعتبار الذكر عندما النذر وذاك ليس يقتدي تفضيلا وأي شيء يبدل التنزيلا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
sayyidina maulana muhammad rasulullah alaihi salamullah yan uwa musulmi idan ana tare da mu ana jin wannan jawabi za a fahimci gaba ɗaya ma menene ma ya kawo maganar cewa shehu tijani ya ce salatul fati ta fi alqur'ani Ah, ba haka ab- al'amarin yake ba kuma watakila wani idan ya ji wannan jawabi ya iya cewa to gaskiya jawabi ne mai kyau amma wannan jawabin da shehu tijani yake yi ai zai sa mutane su ji tsoron karanta alqur'ani su daina Shehu Tijjani bai faɗi wannan magana don a daina karatun Alƙur'ani ba. Sam, wannan ba manufarsa ba ne. Shi kawai ya yi wannan jawabi ne domin ya zabarar da masu karatu su sani cewa ba a yi wa Allah mummunan ladabi, su gyara zamansu da Allah, su dinga karanta Alƙur'ani cikin natsuwa, su kiyaye saɓan Allah, su ba halar Allah haƙƙinta. Kuma abin da ya sa Shehu Tijjani yana da wani ilimi na sanin gajiyawar mutanen wannan lokaci. daga bawa Allah haƙƙinsa, daga bawa Alƙur'anin Allah haƙƙinsa, daga bawa haramin Makka haƙƙinsa. Shi yasa ke zabarar da su, ya kwaɗaitar da su a bisa yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin tausayin su. Idan ka lura da abin da muka faɗa je a cikin Jawahirul Ma'ani, ai an tambayi Shehu Tijani. Aka ce to in dai haka ne, to ai gara a bar karatun Alƙur'ani a kama salati ga Annabi. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a فتلاوة القرآن مطلوبة شرعا لما فيه من أسرار المعاملة ولهذا لا يهل لقارئه ترك تلاوته وأما فضل هذه الصلاة فمن باب التخيير ولا شيء على من تركها yace ba zai yi ba karatun alkurani abin nema ne a shar'ance saboda abin da yake ciki na asraran mu'amala da ubangiji saboda haka bai halatta ne karanta alkurani ya bar karanta shi ba sai dai ya kiyaye mummunan ladabi in makaryaci ne ya kokari ya bari in magulmaci ne ya daina in munafiki ne ya bari in mashayi ne ya bari in mazinaci ne ya bari in yana kin yin sallah ya bari wannan shine kawai jawabin da Shehu Tijani ke nufi amma ba a daina karatun alkurani ba yace salatin da muke magana a kai shi kuma yana babin ganin dama da zabin bawa in mutum ya ga dama yayi tayi da yawa in ya ga dama yayi kaɗan babu laifi ga wanda ya bari sai dai zai gani a ƙwariyar abincin shi irin wannan maganganun fa ba shehu tijani bane kawai yayi malamai da dama sun yi irin wannan maganganun sun rubuta ma a cikin littattafan su musamman duk littattafan malamai in za su yi magana akan ilimi zaka ji suna kyamar ilimi mara amfani suna zabarar da mutane suna kwadaitar da mutane matukar kwadaitarwa a cikin sha'anin neman ilimi amma suna tsawatar da su daga barin neman ilimin da ba Allah ciki neman ilimi domin samun ɗaukaka domin samun dukiya domin samun matsayi domin samun wasu makamai na duniya to yanzu idan mutum ya karanta littafin su ya ga wannan sai ya ce sun hana ai karatu ba haka bane suna tsawatar da ɗalibai ne domin su san illar da yake cikin neman ilimi ba dan Allah ba domin idan mutum bai san cuta ba to ba zai ji tsoronta ba amma in ya santa to zai kiyaye ta yanzu wannan bayanan duka da Shehu Tijani yayi yana bayani ne akan illoli da cututtukan da suke cikin karatun alkur'ani kar ka zo kai ta karanta har cutar ta kama ka amma ba wai yana magana bane akan ka bar karatun alkur'ani a ka sani fa ga cutar da za ta kama ka idan baka kiyaye ba saboda haka ƴan uwa musulmi mu lura da kyau dukkan jawaban da Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda ba muqarana yake yi ba tsakanin alkur'ani da salati a muqarana ne tsakanin mai karatun qur'ani da mai salati ga annabi shi ne maganan ba wai tsakanin ƙur'ani da salati ba ne domin ƙur'ani da salati shaudu jami'ar radiyallahu ya faɗi tun farko ma ya ce alifin ɗaya na alƙur'ani ba wai salatul fati ba ba wani salati ba ba zikiri kowane irin zikiri da kowane irin ibada nauyin alif ɗin alƙur'ani kwaya ɗaya sai ya ɗaga ibadun awalimul hissiyyati wal ma'anawiyyati baki ɗayan su na a juya masa magana haka saboda haka maulana shaka mara tijani zil qurbi wat tadani sakanallahu min faidi madadi bi azmil awani ba shi bane farkon wanda ya fara bada fatawa akan wannan hakika sahabi babba Anas ibn Malik ya faɗa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba talil lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu a wata riwaya rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu da yawa zaka samu mai karatun alqur'ani ya iya karatun ya haddace ya iya tilawar amma alqur'anin na tsine masa yana la'antarsa to yanzu wannan jawabin shi ma yana gwada kar a karatun qur'ani saboda an ce da yawa masu karatun alqur'ani suna yi alqur'ani yana tsine musu a'a su lura me zai janyo qur'ani ya tsine musu sai su bari hakika limamin jagoran masu fassarar alkur'ani a zamaninsa al'imam al-hafiz al-qurdubi ya faɗa cikin littafinsa at-tazkar fi abdalil askar ya faɗo ɗansu maganganu daga wurin sahabbai da dama da tabi'ai wanda ya kawo cewa lallai mai karanta alkur'anin da baya aiki da shi babu lada zunubi zai samu duk ɗaya ne kuma ya haddace alkur'ani ko bai haddace ba ya san fassararsa ko bai san fassararsa ba karanta alkur'ani tare da aiki kuwa shine mafificin dukkan zikirori baki da kamar da yadda shehu tijani Allah ya kara mar yadda yayi bayani a cikin martabobi guda uku na alkur'ani na farko kenan martabobi guda uku duka ya faɗa ya ce wanda ya kai su to karatun alkur'anin sa yafi salati amma martaba ta hudu salatin sa yafi karatun alkur'ani sufyan sauri Allah ya kara mar yadda ya ce سمعنا أن قراءة القرآن أبدل الذكر إذا عمل به yace mun ji labari cewa karatun alkurani shine mafificin dukkan zikirori amma fa da sharadin sai idan an yi aiki da shi har inda yake cewa ya zo a cikin tafsirin qurdubi a inda qurdubi ke fassara fadin Allah fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin makaranta alkurani akwai mai zalunta kansa sai yace azzalimu li nafsihi huwa tali lil qur'ani wala ya'malu bihi mai zalunta kansa daga cikin makaranta alqur'ani shine mai karanta qur'anin da baya yin aiki da shi wal muqtasidu matsakaici shine at-tali lil qur'ani wa ya'malu bihi wanda yake karanta alqur'ani kuma ya san qur'ani yana aiki da shi was-sadiqu wanda ya tsere kowa kuwa shine al-qari'u lil qur'ani al-amil wal alimu bihi shine wanda yake karanta alqur'ani ya san qur'anin kuma yana aiki da shi to don Allah idan aka lura da wannan bayanin na Imam al-Qurtubi da yadda Shehu Tijani shi kuma ya rarraba makaranta al-Qur'ani menene bambanci illa kawai Shehu Tijani ya ƙara faɗaɗa maganar ya ƙara yalwata ta shine kawai saboda haka ƴan uwa mu lura da kyau salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun tabbatar cewa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kowane irin siga aka yi salatin Ibrahimiyya ne salatin tunajjina ne salatin nari ne da sauran salatoci salatul fati lima agulika ne da kowane irin siga aka yi ko da mai karatun salatin ya bata ko da ya yi zunubi ko da ya yi laifi ko da ya karanta ta ma da wani yare ne ba da larabci ba to wannan salatin da ya yi ya fi karatun alkur'anin da babu tajwidi a cikinsa ya fi karatun alkur'anin da babu tajwidi a cikinsa domin dalili zai dinga yin banna mai karatun alkurani baya jawwada shi zai dinga yin banna a cikin karatunsa ibnul jazari ko ya ce al-akhadhu bit tajwid fardul lazimu man lam yujawwid al-qur'ana fa huwa asimu al-akhadhu bit tajwid yin riko da tajwidin alkurani fardun dole ne lazimu ya lazimci dukkan makarantun qur'ani man lam yujawwid al-qur'ana duk wanda baya jawwada alkurani bai kyautata karatunsa kenan fa huwa asimu wannan mai saban Allah wanda yake karanta alkurani yake yin banna fa ba wai sai ya je wai ya koyi karatun abin nan ba in dai zai karanta alkurani yana kurakurai yana canza wasali yana canza masa ma'anoni to yana cikin saban Allah kuma ya zo a cikin hadisin Abi Zar Gifari ya ce huduru majlisi zikirin abdal min salati alfi rakatin wa huduru majlisi ilmin abdal min iyadati alfi maridin wa huduru majlisi ilmin abdal min shuhudi alfi janazatin ila ya rasulullahi wa min qira'atil qur'ani qala wa hal tanfa'u qira'atul qur'ani illa bil ilmi abi zar al-gifari yace halartar mazaunin da ake ambatan Allah wato zikiri kamar wurin wazifa da sauransu ko zikirin juma'a yafi yin nafila sallah raka'a dubu ka je ka halarci wurin wazifa yafi ka koma gida kai nafila raka'a dubu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka halarci mazaunin da ake karantar da ilimi shi kuma yafi ka je ka gaida mara lafiya dubu a asibiti sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka halarci mazaunin da ake karantar da ilimi yafi ka je ka halarci jana'izan musulmi dubu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wa min qira'atil qur'ani yanzu zuwa wurin da ake koyar da ilimi yafi mutum ya zauna ya dinga karanta alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai shin in tambaye ku karatun alkur'ani zai yi wa mai karatu amfani ba ilimi ka ji wannan hadisin to lokacin da shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya kawo ƙarshen zancensa sai aka ce masa as-sawabul murattabu ala tilawatil qur'ani innama huwa bin nazari li fadlil qur'ani duna ahwali talina lahu maulana ai shi ladan da ake bayarwa ga mai karatun alkur'ani bai shafi mai karatun ba wato ya shafi falalan alkur'anin ne ba wai halin da shi mai karatun yake ko yana shan giya ko yana zina ko yana caca ba wa iza sullima haza fa sawabu hasilun hatta lil fasiki in dai har ana bawa mai karatun alkur'ani lada ne dan falalan alkur'ani to ya kubuta ladansa za a bashi cip cip duk ɗaya ne ko da fasiki ne ya shi tijanin Allah ya kara mara yadda sai ya ce fa haza amrun yuhtamalu wannan eh al'amari ne wanda ya iya yiwuwa an yuktaba lahu min tilawatil qur'ani a rubuta masa ladan karatun alkur'ani kama kultum kamar yadda kuka faɗa lakin sai dai ibdaluhu min jihatin ukhra inda gaba ɗaya tilawar za ta wargaje ya rasa lada ta wata fuska ce da ba kusanta ba wa huwa adamu amalihi bil qur'ani shine rashin yin aiki da alqur'ani din fa inna tilawatal qur'ani ma'a adami al amali huwa al masalu allazi darabahu Allah li ahli tawrat domin karanta alqur'ani babu yin aiki da shi shine misalin da Allah ya bugawa makaranta littafin at-taura a ina ne Allah tabaraka taala ya ce bismillahir rahmanir rahim masalul ladina humilut tawrata summa lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara kwatankwacin waɗannan da suka haddace at-taura daga malaman yahudawa sannan suka zama ba sa yin aiki da ita to kamar misalin jaki ne da aka mai laftun kayan littattafai saboda haka wa ma'alumun annal himara la naf'alahu fi haml asfari kowa ya sani jaki bai da wani amfani da zai samu don ya ɗauki laftun kayan littattafai komin darajar su ala zahari akan gadon bayansa saboda Allah ya faɗi summa lam yahmiluha ai lam ya'malu bima fiha saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala ke cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi amma waɗannan da muka ba su littafi suke karanta shi haƙiƙar karantawa waɗannan sun imani da shi wato ma'anan haƙƙa tilawatihi al'amalu bi ma fihi matuƙar karanta shi shine yin aiki da abin da ke cikinsa wa man arada anhu bi adami al'amali fa ma talahu haƙƙa tilawatihi sau tijani ce duk wanda ya kawar da kai daga barin yin aiki da alƙur'ani to bai karanta shi haƙƙa tilawatihi ba in ko bai karanta shi haƙƙa tilawatihi ba to babu wannan maganar lada da kuke magana Allah ya saka sai dai al'allamar Ahmad Sukairij da yake faɗa a cikin littafinsa al'imanin sahihi in raddi ala mu'allifin jawabi sarihi ya ce a ba'ada masheku abdal haƙƙa tub'iluhu wal haƙƙu haƙƙun walau asbahata tajhaluhu a idlaha nazaratin minka sadiqatin la'alla nafsaka in tunsib fataqabaluhu fa shaykhu ma qad ta'adda fi jawahirihi fi ma yufaddiluhu mimma yufassiluhu yanzu bayan Shehu Tijani yayi wannan bayani na gaskiya sai wani zai bata shi ya sani wallahi gaskiya gaskiya ce ko da ka waye gari ka jahilce ta ka sake duba dan uwa musulmi kai sake duba duba irin na gaskiya watakila zuciyarka ta yi maka adalci ka karɓi wannan jawaban da aka yi shehu tijjani Allah ya ƙara mar yadda bai ta'addanci ba bai karkace ba bai bai faɗi abin da ba shi kenan ba a cikin jawahirul ma'ani dan kawai ya nuna falala na alqur'ani ya rarrabe tsakanin masu karatu ɗin wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake har aka zo kaso na hudu wanda shi salati ga annabinsa ya fi karatun alkur'ani shi kenan magana sai ta zama tashin alkiyama saboda haka yan uwa musulmi Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu آية صلاة وصلي والدائم دائم على على هديك الخلق الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبعد ما الشيخ أرض الحق تبدله والحق حق ولو أثبات تجهله أعد لها نظرات منك صادقة لعل نفسك إن تنسب فتقبله فالشيخ ما قد تعدى في جواهره فيما يفضله مما يفصله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
To alhamdulillah rabbil alamin ƴan uwa musulmi Maulana Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda yana fada yana cewa inna Allah azza wa jalla li shiddati inayatihi bi habibihi sallallahu alaihi wasallama ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka saboda tsananin kulawar da yake da ita da masoyinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takaffala litaliha an yusalli alaihi ya ɗauki nauyin duk wanda ya karanta salati ga annabi to shi ma zai mai salati sallallahu alaihi wasallama bi kulli wahidatin ashran kowane kwaya ɗayan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai maka goma wa man salla alaihi fi awqatihi wanda ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lokutansa taba'at anhu niqamu wal balaya fi dunya wal akhirah dukkan azaba da masifu da bala'o'i duniya da lahira za su juya masa baya za su gudu su bashi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma kwarai da gaske idan mutum ya lazimci salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar salati tana lillibe shi tana biyan bukatunsa na duniya da na lahira sannan kuma tana lillibe shi da albarka ta lillibe ƴaƴansa ta lillibe ƴaƴan ƴaƴansa ta bi jikokinsa baki ɗaya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine maulana shi game da tiyani Allah ya kara mar yadda yace fa inna halil ammatil munhamikin fi shahawatihim ahaqqu lahum min tilawatil qur'ani ku sani rike salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ammawa wato jahilai da gamagari da sauran tarkace da sauran mutane waɗanda suke musulmi wanda ba su kai makamin imani ba waɗanda suke kutsa cikin saban Allah da biyan bukatar sha'awarsu to su sani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi musu karatun alqur'ani fa innal qur'ana darajatuhu aliya domin alqur'ani darajarsa madaukakiya ce wa martabatuhu quswa saniya sannan martabar alqur'ani tana da tsawo tana da nisa kuma tana da ɗaukaka fa innahu abdalu min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama karatun alqur'ani ya fi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama falala wala yanalu fadalahu amma babu wanda yake samu wannan falala fitilawata a cikin karanta alqur'ani illa man tawaqqafa an takaddi hududillahi ta'ala sai dai wanda ya dakata ya tsaya daga barin ƙetare iyakokin Ubangiji, wanda baya taka dokan Allah, shi kaɗai ne zai samu falalan Alƙur'ani idan yana karanta shi. Ya ƙulu subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya faɗa fihi a cikin sha'anin karatun Alƙur'ani, ya ce, Tilka hududullahi fala ta'ata duha, wa man ya ta'adda hududallahi fa ula'ika humu zalimuna. Allah yana sanar da mu cewa, wato Alƙur'ani, wato boda ne, duk mutum da ya kai inda Ƙur'ani ke ya kai bakin bodar dokar Ubangiji tabaraka ta'ala duk wanda ko ya ƙetare bodar iyakar dokokin Ubangiji tabaraka ta'ala to wannan za a saka shi a cikin azzalimai shi yasa alqur'ani ma'abocin karanta shi ba dama yi wargi fala ya ta'atta li talil qur'ani an yatluhu wa huwa zalimun ba zai taba yiwa ba mai karatun alqur'ani yazo yana karanta shi alhali kuma shi azzalimi ne لأن الله تبارك وتعالى دومن cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka ja'alal qur'ana ya sanya alqur'ani mahallal qurbi wattadani ya zama bagiran kusanci da matsowa kusa da halara fala yanalu fadlahu babu wanda zai iya samun falalan alqur'ani inda Allah a wurin Allah illa man waqafa indal hududi sai dai wanda ya tsaya bakin doka bakin boda bai wuce boda ba wa amma man takhaddal hududa amma duk wanda ya wuce bodar iyakar dokokin ubangiji fala yanaluhu ba zai samu wannan falala na alqur'ani ba yaqulu allah subhanahu wataala domin allah subhanahu wataala yana fada a cikin littafin sa mabuwayi yake cewa minan nasi man yashri lahu alhadisi kamar yadda muka fassara dazu kuma yana fada yana cewa wailul likulli affakin asinin har zuwa bakin aya wa qad taqaddama haqiqa zance ya riga ya gabata mislu haza irin wannan dai dazu duk mun yi su fi fasilin tabbili a cikin inda shehu jani ke rarrabe falala da fifiko bai na tilawatul qur'ani a tsakanin mutumin da yake karatun alqur'ani bai da tsarki bai da gaskiya kuma azzalimi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda yake salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wasallama wato abin da ake so a gane azzalimin da yake karanta alqur'ani qur'ani zai tsine mai amma ba zalunci ba ko mai bawa yake aikatawa yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi salati shi ne magana wanda yake karanta alkur'ani da tsarki to ya fi mai salati in mutum ya gyaru to ba zikirin da ya kai alkur'ani amma idan mutum bai gyaru ba babu halakar da ta kai karanta alkur'ani shine kawai magana saboda haka maulana shaka wadda tijani radiyallahu ta'ala ya ce fa anta tasma'u shiddatal wa'idi kai din nan mun janyo maka ayoyi ka ji tsananin narko da ubangiji tabaraka ta'ala yi alkawari zai yi wa mai karatun alkur'anin da baya aiki da shi fi man qara alkur'ana wa lam ya'mal bihi a cikin sha'anin wanda yake karanta alkur'ani baya yin aiki da shi To ‘yan uwa za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci, ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu, fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu, ya barru ya witru ya ainul muradi ajal, ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu, agis ubaidan wa farrij karbahu abadan, ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu, anta al-giyasu li kulli khaifin wajalin, ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu, فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله an saurari tarihin Sheikh Ahmad Tijjani kenan radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna sai kuma gobe idan Allah kai mu za a je mu dauke da ci gaban karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A ranar cikin aidi ta